الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأنا وتا يوم 23 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da bakwai a ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar al-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala a darasin mu na karshe yan uwa mun tsaya ne a gaba ta goma sha hudu daga cikin gabobin da malam ke kawo mana abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye domin a kiyaye harshensa waɗanda dukkanin waɗannan abubuwan malam yana kawo mana su ne ƙarƙashin fasali na ƙarshe a cikin littafin shine alfasulus sadis mun tsaya a hibzul lisan an ifsha'is sirri kiyaye harshe daga bayyana sirri yau kuma za mu tashi hibzul lisani anil kabibi kiyaye harshe daga ƙarya Allah madaukin sarki raba mana ƙarya maliki al-ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace alaikum bis-sidiqi annabi yace ina horon da yin gaskiya fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri hakika ita gaskiya tana shiryar da mutum ta kai shi zuwa ga albirri duk abin da yake na nagarta in aka ce albirru shine ya shafi yashmalu kullu a'malit ta'a ya shafi dukkanin wasu ayyuka na biyayya ga Allah madaukakin sarki in aka ce albirru ya shafe shi me yadda Allah madaukakin sarki ke cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib sai ce walakin albirra man amana billahi والملائكة والنبيين ألا يتجيروا أبوه لداما وآت المال على حبه ذوي القربى شو أنا سنتك الجر لو ذاك كل أعمال الطاعة dukkan wani aiki da ka sani za ka nemi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki da shi yana shiga ƙarƙashin albiru wasu malamu kuma suka ce ita kalmar albiru abinda ake nufi ita shine gaskiya eh shine gaskiya to amma dai a game abin cewa albiru ya shafi dukkan ayyukan da'a ya fi tunda ita kanta gaskiyar mai cece ɗaya ce daga cikin ayyukan da'a saboda ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce yin gaskiya ka rinka faɗar gaskiya a cikin maganganunka yana kai mutum zuwa ga aikata ayyukan da suke da'a na da'a yana kai mutum zuwa ga kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wa innal birra yahdi ila aljannati shi kuma albirru in dai Allah maɗaukakin sarki ya datar da bawa ya same shi to yana kai mutum ne yana shiryar da shi ne zuwa ga shiga aljanna wa ma yazalu rajulu yasduqu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya a cikin maganganunsa yana yin gaskiya a cikin ayyukansa wa yataharra sidqa yana kokarin kirdadan gaskiya duk maganar da zai yana kokari ya auna ta ya kalle ta ya tabbatar gaskiya ce sannan ya faɗa idan ya tabbatar akasin haka ne ya yi ƙoƙari ya bata shi ne kirdadan abu idan abin da zai fito daga bakinka ko za ka aikata shi tsaya ka kalle shi tsam kai masa kallon nutsuwa ka ga abu ne mai kyau wanda ya kamata ka faɗe shi gaskiya ce bin Allah ne sulhu ne tsakanin mutane wani abin da zai jawo mutane alkhairi to kaga abu ne mai amfani faɗe shi duk abin da za ka aikata shi ma haka ya kamata ka kalle shi sai ka aikata shi to idan mutum yana wannan a cikin rayuwarsa ya taharrar sidaka yana kokarin kirdadin gaskiya ba zai gushe ba yana haka annabi ce hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah madaukakin sarki a rijista ta Allah subhanahu wataala a matsayin wane mutum ne mai gaskiya daga lokacin ka da ka shiga cikin rijista Allah subhanahu wataala kai mutum ne mai gaskiya kuma shikenan ba za a ƙara goge ka ba ka shiga kenan har abada ka san kuma dukkanin mutanen da suka shiga cikin rijista Allah madaukakin sarki a matsayin mai gaskiya wannan dan ina ne kenan dan aljanna ne kai tsaye insha Allah ta'ala annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa iyyakum wal kadhib abu na biyu kuma ina horonku ina gargadinku shine iyyakum ahirdinku ina horonku wal kadhib da aikata da abin da yake na ƙarya ko fadar abin da yake na ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur saboda ita ƙarya tana shiryar da mutum ta kai shi zuwa ga fajirci wal fujur yahdi ila nar shi kuma fajirci yana ɗaukar ma'abocinsa ne ya yi masa jagoranci ya shirya da shi zuwa ga wutar jahannama Allah maɗaukin sarki tsaye a tsari to kaga ɗaya daga cikin matattakala ta farko farko da mutum yake takawa zuwa wutar jahannama yan uwa akwai ƙarya akwai faɗin abin da ba daidai ba wanda da yawa daga cikin al'ummar mu mun ɗauki ƙarya a matsayin ba komai ba kawai a matsayin gyaran zance a matsayin ƙawata zance a matsayin neman wa kai mafita a matsayin wayo ko dabara duk haka muka ɗauki ƙarya kawai idan kana so ka gamsar da mutum akan abin da kai ka san ba haka bane ko sai kai masa ƙarya idan kana so labarin kai ƙara gardi da zaki a wajen mutane sai kai sai mutum ya ƙarya abubuwa da yawa wanda za ku ga ita kanta ƙaryar ma a lokacin ba ta da wani mahalli sai mutum ya kawo ta saboda kawai al'umma mu ta zamto wata iri haka wanda ƴan uwa ƙarya ɗaya ce daga cikin manyan laifi ba muna ɗauka ƙarya kawai haka amma ƙarya tana ɗaya daga cikin manyan laifi saboda ka kiyaye harshe daga ƙarya yana ɗaya daga cikin abin da zai kai mutum zuwa ga aljanna mutum ya saki bakinsa ko ko da yaushe ya ta ƙarya yan uwa na ɗaya daga cikin abin da zai kai mutum zuwa ga fajirci idan mutum kuma ya zama fajiri wannan fajircin shi zai ja shi zuwa ga ina zuwa ga wutar jahannama abin da ake kira ƙarya shine a khilaful haqiqa shine sabanin gaske sabanin daidai abu kaza fari ne kace baki ne baka je waje kaza baka ce ka je baka aikata abu kaza baka ce ka aikata wannan shine ƙarya ƴan uwa saboda duk mutumin da zai faɗa ɗaya daga cikin wannan ya sani ya shiga cikin makareta ko da gaske yake ko da wasa yake yi wannan ba daidai bane illa iyakaci gurare ƴan gurare kaɗan da shari'a ta ware ta ce mutum zai iya yin ƙarya a wajen za mu zo mu ji su a can gaba insha Allah ta'ala wanda su ma ɗin za ku ji kai tsaye abin za a kira shi ƙarya ne ko za a kira shi wani abu na daban Allah subhanahu wataala ya samu dace annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa wa ma yazalu rajulu yakzibu mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya a cikin maganganunsa da ayyukansa wa yataharra al-kadhiba yana ta kokarin kirdadan ƙarya a cikin maganganunsa da ayyukansa hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi a rijistar Allah madaukakin sarki a matsayin tataccen magareci eh kuma daga lokacin da mutum ya shiga cikin makaryaci makaryata a cikin sista Allah madaukakin sarki shikenan ya shiga eh Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن أجيسي أنكر بوشدك صحابي أبي أمامة الله يكارى مسير دايتي hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ana za'imun bi baitin fi wasqil jannati annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ana ana za'imun ni ne zan tsaya zan masa garanto zan masa lamuni fi wasqil jannati ya sami gida a tsakiyar aljanna wane ne annabi ce liman taraka al-kadhiba ga dukkanin wanda ya bar ƙarya ya daina yin ƙarya a cikin maganganunsa da ayyukansa annabi ya ce wa in kana mabihan koda da wasa yake yi eh shine sharɗin annabi ya ce shi zai tsaya maka ya ga ka samu gida a cikin tsakiyar aljanna ba a gefe gefen ta ba ma tsakiyar aljanna Allah ya samu Allah ya samu daga ciki amin amma sai annabi ba da sharadi sai ce liman tarakal kadhiba ga duk mutumin da ya daina yin ƙarya wa in kana mabihan koda da wasa ne koda da wasa ne me ake nufi da wasa yanzu misali kuna wani abokin wasan ka ne akwai wani abu da yake jira haka ya tsago abin yazo sai ka ce masa wani gashi nan sai ya ce haba sai ka ce masa da wasa nake yi to wannan sunan shi ƙarya ba wasa bane ɗan uwa fahimci irin wannan aiki kaga wannan al'ada ce daga cikin al'adun magani eh haka kawai sai mutum ya gaya maka magana sai ka ba kaza haba da Allah sai ya ce da wasa nake babu wani wasa ƙarya kake kawai eh shine to annabi ya ce in kana so ka samu irin wannan gida da ake samu a tsakiyar aljanna sai ka bar irin wannan sai ka bar irin wannan wato yan uwa mu fahimta shi ita duniya fa gidan jaraba ne gaba daya shi sa za ku ga abubuwa da yawa sai a ce ka bar kaza ka bar kaza ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza wani abu wani abu sai ka kana bukatar sa kana so kai zuciyarka tana so ta yi wani abu kuma mutane sun saba sana yanzu abu kaza da abu kaza da duk mutane suke sai a ce ni ma in daina ai da wahala eh da wahalar za ka yi kokari ka tirsa ta zuciyarka ka ko- ka horar da ita ka koya mata ta daina wannan abin domin kana da kana da target a gaban ka shine aljanna idan kai hakuri ka ci jarabawar duniya insha Allah ta'ala idan ka je aljanna babu doka da babu doka da oda a cikin aljanna yan uwan fahimci wannan da kyau a cikin aljanna babu doka da oda abinda nake nufi da wannan shine ba za a ce kada kai kaza ba a cikin aljanna babu a duniya ake cewa kada kai kaza yi kaza amma aljanna duk abinda mutum yake so zai aikata babu haram a cikin aljanna to ka yi haƙuri da ɗan taƙaitaccen lokacin da za a haramta maka abu kaza dama ai abinda ake nufi jarrabawa abinda aka san maybe zuciyarka tana so sai a ce ka daina yi abinda aka san zuciyarka ba ta so sai a ce aikata shi don a gani za ka yi idan ka yi ka ci jarrabawa idan ka bari ka ci jarrabawa idan ka ki aikatawa kuwa abinda aka ce ka aikata ko kuma ka aikata abinda aka ce ka daina to a lokacin ka faɗa a jarrabawa Allah maɗaukai sarki ba mu ikon cin jarrabawa to shi sa ake kawo mana irin waɗannan waɗannan abubuwa annabi ya ce zai tsaya mutum ya samu gida a cikin aljanna ko da idan ya daina ƙarya ko da da wasa yake wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi ya hasana hadisin Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi shi ma da sanadi da sanadi wanda yake hasan wa an al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu ma qala an karbo daga al-Hasan ibn Ali yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa wannan hadisin na Ali al-Baiti ne kenan alhassan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayan sayyidina Husaini da gidan da Fatima Allah madaukin sarki ya kara musu yarda gaba daya shi alhassan shine aka ce in ka ganshi kamar sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sa daya shine yau manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kabo da kabo kamar sa daya shi sa annabi yana san sa sosai shi sa ake ce masa sibbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanati eh jikan manzon Allah kuma dan lelansa dan gaban goshin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi al-Hasan ya girme wa al-Husayn da shekara daya eh ba tare aka haife su ba ba kamar yadda mu Hassan da Husayn wanda aka haifa yan bi tagwaye twins sai a ce musu wannan Hassan wannan Husayn ana kokarin koyi da waɗancan Hassan da Husayn na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba haka abin nasu yake mishi shi wannan an haife shi bayan shekara ɗaya kaga mahaifiyarsa ta huta ta huta ta ɗauki wani ciki ta ƙara ɗaukar sannan aka haifi ƙanin sa kenan sannan aka sa masa al-Husayn ina fata an gane so da haka kai mai idan ka haifi yaro ka sa masa al-Hasan bayan shekara goma a haifi wani ka sa masa al-Husayn babu komai a ce ga Hassan shekararsa 20 da kuma Husayn shekararsa goma babu komai ba lallai sai tunis ba eh mutum ne mai daraja yana ɗaya daga cikin wanda ya kawo duniyar musulunci zaman lafiya matsalar da aka samu tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kara musu yarda gaba daya har ta kai ga an yi yaki yakin Siffin kowa ya san abin da ya faru a wancan a wancan yaki an kashe sahabbai da yawa sayyidina Ali ya karba khalifanci sayyidina Muawiya sai ce ba zai wa sayyidina Ali mubaya'a ba har sai an nemi wanda ta kashe sayyidina Usman dan hukunta shi shi kuma sai na alisi a aka zo kai mu mubaya'a ina aka yi mu mubaya'a duniyar musulunci ta nutsu gwamnati ta zauna to a hankali sai aka masa ai musu mubaya'a ai musu hukuncin da ya kamata su shi kuma sai na ma'awa yana ganin wanda suka kashe sayyidina Usman sun shiga cikin tauga sayyidina Ali ne saboda aka kama su aka musu abin da ya kamata to wannan shi haifar da abin da ya haifar aka yi yaki har sayyidina Ali dan Abi Talib ya rasu aka kashe shi sayyidina Muawiya bai zo masa mubaya'a aka kashe sai dai an daina yakin an ci gaba da gwamnati kuma eh wannan bai sa an ci gaba da gwamnati ba to bayan sayyidina ali ya rasu sai sayyidina al-hasan dan sa sai aka nada shi ya zamto khalifa mahaifinsa sayyidina ali to kamar wata shida ya akan mulki shi da kansa da kansa sai Stephen Damu sai ya nemi Muawiya sai ya bashi mulki dan uwan fahimci wannan da kyau wannan kuma ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana sayyidina sayyidina al-hasan ibn ali ya shigo cikin masallaci sai annabi ya kalle shi ya nuna sahabbai shi sai ya ce inna inna ibni hadha sayyidun yace kun ga wannan dan nawa yace shugaba ne yace wa sayaslihu Allah bihi bainal fi'atayn al'azimatayn min almuslimin yace kuma Allah madaukakin sarki zai sulhunta wasu tawagogi guda biyu manya manya daga cikin musulmi da shi ta dalilin sa an fahimta yan uwa to sai mu'jizar Annabi tsira da musu tsara tabbata a gare shi ta tabbata kuma a lokacin lokacin da duniyar musulunci take buƙatar sulhu take buƙatar hadewa da kansa sai ya sauka sai ba ma'awiya shi sa sai na ma'awiya fita yana idan ka je ka karanta tarihi da kyau duk irin abubuwan da ɗan shi'a suke shawwahawa suke batawa wallahi ƙarya ne sai na ma'awiya yana girmama sai na alhassan da alhussein yana kiran su ya ba su kyauta ya mus yana mutunta su don ya san ɗan gidan manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wanda yake da mutunci da kima da zai wulakanta ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane yan uwa haka ne saboda haka alhassan mutum ne mai girma Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yati hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhassan yace na haddace na kiyaye daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata magana ga magana da yace da ma yuribuka ila ma la yuribuka ko da ma yuribuka ila ma la yuribuka kabar ka kyale abinda kake kokwantansa kake shakkarsa ila ma la yuhibuka ka tafi abinda baka shakkarsa baka kokwantansa wannan hadisin Imam an-Nawawi ya tashi a cikin 40 hadisi nasa za ku ganshi na ciki ko Ibn Rajab al-Hanbali alaihi rahmatullah yake kawo maganganun malamai akan da yake kawo maganganun malamai akan littafin yake yake cewa ɗaya daga cikin magabata yana cewa akwai wasu hadisai guda uku waɗanda hadisai ne alaiha madarul islam hadisai ne wanda dukkan wani abin da ya shafi addinin musulunci yana yana kaiwa da kowa ne akan su duk abin da ka sani na shari'a musulunci idan ka ɗauki waɗannan hadisai guda uku zai shiga ɗaya daga cikin su ma'ana da zaka dunkule hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su zaka iya raba su gida uku sai ka ɗauki waɗannan hadisan guda uku na farko innamal a'malu binniyati na biyu man ahadasa fi amrina haza na uku yace shine wannan hadisi wasu daga cikin malamai kuma su cire wannan hadisin su sa innal halala bayyinun innal harama bayyinun hadisin hadisin shubha kenan ko bainahuma umurun mushtabihat wasu malaman su ƙara su zama hudu wasu malaman su kaddamar da wasu su akharar da wasu haka dai amma dai daga cikin hadisin da imam da imam ibn al-hanbali kawo akwai wannan hadisi yace hadisi ne da zai shiga kowanne babi daga cikin babobin addini annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ka kyale ka bar abin da yake maka kokonto a cikin zuciyarka yake maka kake jin shakka da kakayensa a cikin zuciyarka ma'ana kana shakkar abu kaza halaka ne ko haram ne abu kaza shirka ne ko kuma tauhidi ne abu kaza halal ne a sunna ne ko bid'a ne duk abin da yake maka kokonto kyale shi dauki abin da baka da kokonto akan sa kwata-kwata dauki abin da baka da kokonto akan sa kwata-kwata zai shiga babin aqida zai shiga babin mu'amala zai shiga babin fikihu duk wani babi da ka sani addini zai shiga yanzu baran babin misali a babin fikihu yanzu mun zo mun yi sallar asubahi a nan ka san baka shigo masallaci ba sai da kai alola ka ta sallar asubahi ka zo kai sallar tare da limami to ana nan sai ka tashi ka koma gida a lokacin lokacin sallar walha ta yi kana so kai salatul duha to sai kuma ka fara raya ka fara shi kokonto akan alwalaka tana nan ko ba ta to yin sai ka dauki wannan hadisin sai ka sashi da amma yuribuka ila mala yuribuka ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da kake kokonto yanzu me menene kake kokonto akan sa alwala ce kake kokonto akan sa to shin menene menene menene menene tabbas a ciki alwala ko rashin alwala alwala ne ko rashin alwala tabbas alwala ne tabbas misali yanzu ba kana tabbatin ka yi sallar asbahi da alula ba to yanzu ai karye wata ta shine shakka ko kana shakka ne ta karye ko bata karye ba ba haka bane ba ka iya tabbatar da cewa bata karye ba saboda ta je ka sallar ka kawai saboda ita alulan yaqini ne ita kuma shakka shakka malamai kuma suna cewa al yaqinu la yazulu ko la yuzalu bi shakk yaqini baya koruwa ba a gusar da shi da shakka yaqini ana gusar da shi ne da yaqini dan uwansa misali zai take alwalan nan kana fita waje sai rihi ya kwace maka ka tabbata kai rihi alwalan da kai yaqini ce yanzu rihin ma da kai menene yaqini ne kaga yaqini ya kore yaqini dan uwansa amma yanzu alwalan da kai ka zo kai sallah ka tabbatar kai alwala amma sai kaje kana shakka ta kare ko bata kare ba wannan ba shakka bace to wannan shakka ba ya tafi runcin yaqinin ba ina fata an fahimta saboda ka kokwantan da kai menene kokwanto a nan wajen shine karewa alwala me abinda baka kokwanto a kansa shine alwalan da kake da ita sai ka dauki hadisin da ama yuribuka ila mala yuribuka an an fahimta abin yanzu babu fikihu ke babu fikihu haka ma babun kasuwanci idan ka shiga babun kasuwanci wani nau'i ne na kasuwanci a matsayinka na ɗan kasuwa kana ta shakka akwai kasuwancin da kake yi yau da kullum ka tabbatar halak ne kana cin halak ɗinka to sai wani sai wani abu kuma ya gindayo a cikin kasuwancin kake kokonto wannan abin halak ne ko haram ne baka da tabbas a kansa saboda akwai ɗan abin da akwai ɗan technicality ɗin da baka saba yin sa a cikin kasuwancinka ba to irin wannan sai ka ɗauki da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka sai ka sashi a kansa me shakkar a ciki me yuribuka a ciki shine wannan abin da ya shigo wanda ba shi kake yi ba da sai ka kyale shi har sai ka je ka samu malami kwararre wanda ya san harka addini sai ka tambaye shi akan wannan nau'i na kasuwanci idan ya baka fatawa to kaga a lokacin ka fita daga shakka ka dawo me yaqini ina fata an fahimta yan uwa shi ta naga muku hadisin a kowanne babi a cikin babin addini musulunci zai shiga ko ina zaka iya sashi ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokontansa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa inna sidqa tuma'ninatu wal wal kadhiba ar-raibatu annabi ce ita ita gaskiya saka tana sa nutsuwa a cikin zuciya abinda yake gaskiya ne idan da an gaya maka shi sai ka ji zuciyarka ta kwanta ta nutsu da shi ba za ka ji kana kokonto a kansa ba amma abinda yake na ƙarya da wahala inda kai mumini ne mai cikakken imani ka ji zuciyarka ba ta maka yawo a kansa abinda yake na ƙarya kai kanka idan ka faɗe shi sai ka za ka rika bai kwanta a kansa saboda haka ƙarya ko kwanto ne shakka ne ita kuma ƙarya mai cece ita kuma gaskiya mai cece annabi ce nutsuwa ce wannan hadisi imamu turmuzi ya fitar da shi ce hadisi ne hasan ko sahihi wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abdullahi bin amr bin as Allah ya ƙara musu yarda yace qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ce da annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ayyun nasi afdal wannan wannan mutum ne yafi kowanne mutane falala daga cikin mutane waye za a nuna shi a ce wani yafi kowa falala annabi ba suna ya ambata ba sai faɗi siffa ma'ana idan siffar ka ɗauke ta kasa shi kenan kai ma ka shiga ciki yanzu ka fi kowa falala a cikin mutanenka idan ku ku goma ne kuke da irin wannan siffar ku ku goma ne kun fi kowa falala adadin mutanen da suka siffanci da wannan siffar to sai wadanda suka fi kowa falala kala sai annabi ya ce kullu mahmumil qalbi duk wanda yake duk mutumin da ya kasance mahmumil qalbi mai tatacce mai mai tatacciyar zuciya saduqul lisan mai gaskiyar harshe wanda harshen sa idan zai furta abinda zai furta gaskiya zai fada kalu sai sabai suka ce saduqul lisan na'rifuhu da ka ce mai gaskiya harshe ya manzan Allah mun san abin da kake nufi da gaskiya harshe saduqul lisan wannan abin da da an faɗa kowa ya san abin da ake nufi amma fama mahmumul qalbi da ka ce mahmumul qalb mahmumul qalb haka me fassara ma'ana kalmar ta dan yi musu tsauri suna bukata annabi fassara musu sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi sai huwa taqiyun naqiy huwa taqi shine mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki annaki mai tsarkakakkiya mai tsaftatacciyar zuciya sannan la ifma fihi zuciyar da babu laifi ko saban Allah a cikin ta wala baghiya babu zalunci wala ghilla babu kulli a cikin zuciyar wala hasada babu hasada to wannan shine mahmumul qalb idan kana neman mutumin da yafi kowa falala a wajen Allah madaukakin sarki ka samu irin wannan zuciyar to kai tsaye ka nuna shi ka rantse da Allah kuma shi ne ba kai kuskure da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don mutumin da yake idan zai faɗi magana gaskiya yake faɗa ba makaryaci ba ne ba a shaide shi da yawan ƙarya ba ba mai faɗar abin da ba shi da tabbas a kai ba ne sannan zuciyarsa tsabtatacciya ce kubutacciya ce yana kokari daidai iyakacin iyawa sai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki babu laifi a cikin zuciyarsa sannan babu gilli babu gilli a cikin zuciyarsa babu hasada a ciki babu zalunci in ka samu irin wannan to wannan shine fi kowa falala a cikin mutane eh Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi ibn Majah ya fitar da shi da isnadi wanda yake sahihi kamar da Imam al-Munziri ah, ya faɗa hadisi na ƙarshe da zamu dakata akan sa wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce ayatul munafiqi falakun alamomin munafiki alamomin da ake iya gane munafiki da su guda uku ne na farko idza haddatha duk lokacin da yayi magana a kazaba zaka samu ƙarya zai fada wa idza wa'ada idan yayi alƙawari akhlafa sai saba wannan alƙawarin ya itikawa wa idza tumina idan aka amince masa akan wani abu na harkar kasuwanci ko harkar magana ko harkar yau da kullun aka amince masa khana sai ya ha'inci to wannan munafiki ne eh amma ba babban munafinci ba babban munafinci ba munafincin aiki kun san akwai munafinci na itiqadi akwai munafinci na aiki shi munafinci na itiqadi shi munafinci ne mai hadari dan fitan mutum da mutum yake daga musulunci eh idan idan mutumin da yake da munafinci na itiqadi to ba musulmi bane irin su ne Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali ko minan nari wa lan tajid lahum nasira amma munafinci na aiki babban laifi ne ɗaya daga cikin manya-manyan laifi ne amma bai fitar da mutum daga musulunci ba sai dai akwai matsala babba a tattare da mutum Allah mana kai sarki ya samu dace waza da fi ruwayatin ya ƙara a cikin ruwa ya ce wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim shi fa wanda ake cewa munafiki ne fa annabi ya ce ko da fa yi sallah yana sallah akan lokaci kuma ya ba ta haƙinta wa sama yayi azumi yayi azumin ramadana kuma da kiyaye da haƙoƙin da suke da alaka da azumin nan waza ama annahu muslim yarya cewa shi musulmi ne duk da haka waccan siffar ta munafunci tana tattare da shi bata kyale shi haka annabi ya faɗa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan sai mu dakata aka insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah salima ma ko ba salima wata shi kenan as-salim wanda yake kubutacce to ban san kubutacce ko kubutacciya daga aiki ko abin da ya kamata ka mutane amma dai as-salim shi ne wanda yake ya kubuta ya kubuta eh laifin ga sunan ba ba laifin bane za ka samu za ka suna ko salima ko salim in namiji ne ko sulaim fi tasgir kenan ko dan karamin salim kenan duk babu laifi za ka iya sawa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله